من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na Alkhamis, wanda ya dace da takwas ga watan Almuharram, na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas. Ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu daidai wannan lokaci da muka saba taruwa. don mu ji fassaran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke cikin littafi mai suna Riyadu Salihin min kalami Sayyidil Mursalin wato littafin da imamun Nawawi a shafi'i ya rubuta Allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da sharhun Riyadu Salihin wanda shehin malami Sheikh Salihu Al-Uthaymeen ya rubuta shi ma Allah madaukaki ya kyauta makwancinsa mu kuma Allah madaukaki ya sa ƙarshen rayuwarmu mu yi shi akan kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah to in ba manta ba muna karatu ne cikin babin da ke gwada mana falalar zikiri a littafi na za mu tashi daidai kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hadisin sahabi abu zarre na kama lambar haka ce? nawa ya tafi da arba'in daidai wan abi zarre radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisi an karɓo daga Abu Dhar al-Ghifari kenan mashhurin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake mai zuhudu mai kuma tsoron Allah wanda ya hana kwana da dumame a gidanka akai ta rigima da shi zamanin sayyidina Umar yace ba mai kwana da kuɗi ya ajiye ballan abinci ma ka bari sai goben tayi Abu Dharr Ghifari wanda ya fito daga kabilar Banu Ghifar karkarar Madina ne yana da makwabta banu aslam ya zo makkatin ba a bayyana kalmar shahada a fili ya je gidan daru arkam ibnu abi arkama ya karbi musulunci a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ba isa a zo kaba a ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan ba zai yi ba a wancan lokacin ga annabin Allah ga ƙur'anin ana jiɗar da shi ga waɗanda suka yi imani ‘yan kaɗan, ka zo ka faɗi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah baka isa ba, kana ɗan gari kuma ba bako ba. Kasan Bahaushe ya ce, ɗan gida ba bako ba bai aje kaya zaure, to kayan musulunci wahala gare shi, sai ka ɗauko ka zo shiga gidanku a kore ka, sai dai in ba na annabi ka ɗauko ba, Allah ka shiryar da mu. Abu Zarri ya ce, To, ai, la kufura ba da iman, babu sauran kafirci bayan an yi imani, ya ce, Wallahi sai ya yi kuwa ya bayyana la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah a cikin ɗakin ƙaba, mana cikin harami na Allah. Hakan ko aka yi, ya zo ya ce, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. wannan ya sa aka far masa da duka da sara da abin da ya kama da ka sai babban manzon Allah Abbas shi ne wanda ya zo ya ruhu a kansa ya tare shi. Ya ce wa Ƙuraishawa idan kuka kashe shi, hanyarku da kuke bi ku tafi Sham, Siriya, don bidar abinci, ‘yan uwansu za su tare, su ɗauki fansa’. haka suka kyale shi sai da ya sau uku yana yi, shi ne ya koma ya yi tallan kalmar shahada cikin banu gifar suka musulunta gaba ɗaya, maƙwabtansu banu aslam ya yi musu wazi suka musulunta shekara na dawowa ya zo makka da su, manzon Allah da ya gansu saboda farin ciki sai da ya sujada ta shukura. bayan ya yi sujadar kuma ya yi addu'a ya ce, Gifarun gafara Allahu, ƙabilar kabalu gifar Allah ya musu gafara, ai, an yi ko? Annabi in yi addu'a ta zauna. Wa banu Aslam salama Allahu, banu Aslam kuma Allah ya ba su salama da zaman lafiya, kun ga albarkar da'awa ta Abu Zaril Gifari. To wannan shi ne sahabi mai suna Abu Zaril Gifari, ya ce, Anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama kawal, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka, asbaha min akhwati kana, asbaha tana daga cikin ‘yan uwan kana, allati tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ka yi karatun yau ko? Aikin asbaha kenan. Gara ka san abin da kake karantawa, ka feɗe shi. To, yusbihun nan kalma ce da ake amfani da ita daga cikin akwatu kana, ta zo a nan da siga ta mubari'i. Asbaha yusbihu, kaga asbaha madi ne, yusbihu. shine siga ta mubari'i ya fara da ya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka sadaka takan kasance akan gaba kowace gaba ta jikin dan adam yana iya yin sadaka da ita ba wai gaba zai cire ya bayar ba a akwai sadaka akanta zai iya kuma sadaka ta hanyar ta ya samu lada. Kaga kenan sadaka alheri ce, musamman ma irin halin da ake ciki yanzu na ha'ula'i, na shajaran majaran, ko? Shajaran majaran, kowa a ruɗe, kowa abinci yake so ya samu ya ci sau uku ya gagara. Wani da zai zo, Malam kwana na shida ba ɗora tukunya ba na ce kai a kuri. Manzon Allah ya yi wata biyu ba ɗora ba a gidansa, aka matarsa Aisha ta faɗa aka tambaye ta to me kuke ci tace al-aswadan bakin abu guda biyu da bakin ruwa da bakin dabino la haula wala quwwata illa billah don haka kowace gabarka zaka iya sadaka da ita gaba nawa ne a jikin dan adam 360 to kowace ɗaya daga cikin gaban nan akwai sadaka a kanta sai annabi ce fa kullu tasbihatin sadaqatun duk tasbihin da kai sadaka ne kace subhanallah subhanallah bil ha as-sagira ukhtal kha karka ce subhanallah ha babba ne ba kai tasbihi ba fa ka tsaya ka koya allati takhruju min wasadil khal wanda take fita daga tsakiyar makoshinka ita ce ha kukan wani dabba agwagwa in tana shan ruwa tana to irin wannan ha kalamin wanda in ta zo a tsakiyar kalma bahaushe yake cewa ha sabe to da ita ake cewa subhanallah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah in ka ce subhanallah ka yi tasbihi ga Allah kuma ka samu ladan sadaka wa kullu tahmidatin sadaka kowace hamdala sadaka ne ina ma'anar hamdala ka ce alhamdulillah alhamdulillah kar ka ce alhandu ko wanda ce alhandu wannan ba tahmidi ba ne alhamdulillah ko a fatiha ka ce alhandu ka faɗi ha babba baka karanta su ayar daidai ba kuma sallar ka ta ɓaci sai ka sake Daka kaga sai an je makaranta ake sallah wacce take karɓaɓɓiya a wajen Allah. To haka tasbihin, ka ce Alhamdulillah, wa kullu tahlilatin sadaka, kowace hailala sadaka ce, menene hailala? Ka ce La ilaha illallah, karka irin na ‘yan ɗarika, a manne a guje, babu waƙafi, babu koma, babu full stop. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله wannan kuskure ne domin kana karewa da lamalu lamu alif ana ce mata lamun nafyi korewa kake la ilaha illallah hakuri ne ba lamu alif bane in kace la ilaha illallah kace ba abun bauta sai babu kaga kuskure ya auku babba la ilaha illa Allah haka manzon Allah yake faɗa abin da kaga a rubuce shi zaka karanta amma kan manne kan la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha wani ya kama makirfan a masallaci ukun dare ya ta wannan ya damu mutanen unguwa kuma ba daidai yake ba ko ba Allah ne ya ce ai haka ba, ba manzon Allah ne ya faɗa ba, wannan su ne zikiri na gaskiya ga yadda Allah ya ce ka yi, ga yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ka yi. Fa kullu takbiratin sadaka, kowace kabbara sadaka ce ka ce Allahu Akbar, karka ce Allahu Akubar, Allahu Akabar. الله أكبر لا الله أكبر كدوبة mai iziya da yazo a babi na kiran sallah da ikama yana koyar da yadda zaka ce Allahu akbar sai ce min gairi ishba'il ba'i ita ba din ba a kosar da ita karka ce bar kai ishba'i Allahu akbar zassauki kuma ya fi daɗi kuma daidai ne, Allah ka shiryar da mu. Wa amurin bil ma'arufi sadakatun, ka yi horo, ka yi umarni da aiki na alheri sadaka ne, ka ga mutum attajiri ne, sai ka je ka ce wane da wane da wane makwabtan kan nan, da ’yan unguwarku, da malaman garinku nan, ba su fada abin da za su ce, ku Allah ya bai wa hali. ku taimaka, ka umarce shi da alheri, in yayi kuna da lada kun yi musharaka kaga ka samu ladan sadaka wal amru bil ma'ruf sadaka kai umarni da aiki na alheri kana da ladan sadaka akwai wani in aka gaya mar abu ya ji zai yi bai sani ba to ya zai yi to sai labari ya kai gare shi wa nahyun anil munkar sadaka hana mummunan abu sadaka ne kaji wani yana kokarin zai gina gidan rawa ko gidan sinima ko wani abu da zai bata tarbiyyar ƴaƴan musulmi kaje kace wane da mutuncinka da darajarka a gari na musulmi nawa ya rage a shekarunka me kake nema a duniya me Allah bai ma baka hakura karkai wannan abu ka samu ladan sadaka an gane Allah ya shiryar da mu kun ji wayannan ayyukan gaba daya sai annabi ya ce wai jizu min zalika rak'atani yarka'uhuma min adh-duha in baka samu kai wayannan ba baka ainihin wato yi sadaka ta hanyar cewa subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah ko Allahu akbar ba baka yi umarni da aikata alheri ba baka yi hani akan mummuna ba to sai ka zo ka yi wa yajzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha idan walaha tayi ba safiya ba walaha ka zo kai sallan nafila raka'a biyu sallan walaha daga biyu ta fara har zuwa shida manzon Allah yana yi watakila da yawa kana cewa kai ahlus sunna ne baka taba yin sallar walaha ba musulmin da ko in ka tayi zaka ga babanka da mamanka suna yi mamanka da gyatimarka suna yi kai yanzu baka yi babanka baya yi kuma kun fi da'awar addini su kuma aikin suke yi kai da zance kake musuluncinka ceremonial musulunci na yanzu Allah kiyaye mu da shi alaikum assalam wa rahmatullah walaha shine idhar tafa ash-shamsu in rana ta dauka sama qidar rumhi gurgudan tsawon gorar mashi kamu goma sha biyu haka daya biyu uku kai sau goma sha biyu duk gorar mashi tsawonta kenan yadda aka sani kar wani je ya dogon mashi ka gwada da nasa ko ya guntu a'a mai kamu goma sha biyu in rana ta yi sama daga gaba tsawon wannan lokacin walaha ya yi an gane Allah ya shiryar da mu to in ba kai wa'annan ba to ka samu kai wannan sallar walaha ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imamu muslim ya rawaito wannan hadisi an gane shi wa an ummul mu'minina juwairiyata bintil harith radiyallahu anha kaji wannan hadisin ma daga uwar mu'minai juwairiya an san juwairiya matar manzon Allah ce da sunanta bariratu wai kubutacciya annabi ya dubi yace ke na canja miki suna daga yau kin dawo juwairiya jariya baiwa sai mata tasgiri na ishfaki yace yar karamar baiwa ina kika kubuta ba a san suna na alfahari a bil'adamu kuma in mutum yana da mummunan suna ko ya kai shekara sittin in ya fahimci musulunci a canja akwai wani mai suna harbu yaƙi annabi ya canja an gane karka yi katafawa ne masu yi a nan ka ji sunan mutum wai rani rani ai kada maza yake yi dogon rani mai kada maza in ji bahaushe ko amma aka ce wa mutum damana bahaushe ce uwar albarka to in kai wannan kayi abin da ake cewa alfa'alu wa yuhibbul fa'ala a musulunci ana son abu mai alfanu ai ko abu kai mummuna ce wannan abun ba alfanu a cikinsa sai a hakura ba alfanu amma a kaji mutum a ce masa wai doki ko jaki ko rani bai yi daɗi ba a hankalce ma ballantana a shari'a. To sai manzo Allah ya ba ta suna Juwairiya, ‘yar gidan Haris Allah ya da ita, kharaja min indiha bukuratan, manzo Allah ya fita daga ɗakin Juwairiya matarsa ce, bukura da sassafe, hina sallar subha yayin da ya sallar asuba wa hiya fi masjidiha tana gurin sallar ta a zaune kaji matan annabi su ma fama suke yi ba matan shehi ne bane sai ya da kawai sai dai ta zo ana ba ta gara tana cewa wai ta ga annabi ta muku gafara wannan sakarci Allah ka raba mu da shi matar annabi ba ta yi sallah ba ta tashi a gun ba har annabi ya je yayi abin da zai yi ya dawo ya same ta a gun sallarta thumma raja'a bada an abha wa hiya jalisa ya sake fita bayan walaha ta yi ya dawo ya same ta gun dai tana zaune tana ta fama tana ta ambaton Allah fa qala ma zilti ala al-hali allati faraktuki alaiha annabi ya ce baki gushe ba akan halin da na barki haka yanzu na zo na same ki kaga punctuation mark ko tambayan ta yi har yanzu kina nan akan halin da na barki qalat na'am tace eh haka ne fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so ya koyar da ita ne tana ta wani aiki mai dogon zango ashe akwai shortcut ka gane sai annabi ce laqad qulti ba qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin bayan na rabu da ke na farko, na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku, hudu sau uku nawa goma sha biyu. Lawuzinar bima kulti munzul yau, da za a auna nawa hudu sau uku da abin da kika faɗa duk tsawon zaman nan na yinin nan, lawazanat tuhunna da nawan kaɗan sai yarin jayi naki mai yawa. Sai koya mata, Subhanallah. سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه sarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa yawansa nawa annabi ya ce adada khalqihi iya adadin halittar Allah yayi tasbihi wa riba'a nafsihi iya yaddarsa wa zinata arshihi iya ma'aunin nauyin al'arshin Ubangiji, wa mida da kalimati iya yawan tawadar da za a rubuce kalmomin Allah, kasan tawadar babu ita ko? Walau an na mafilmi. Hmm? Arama, walau an na mafil ardi, min shajaratin akalamun, inda a ce duk bishiyoyin da ke bayan duniya. a fere kowanne ya zama alƙalami, wal baharu ya mudduhu min badi sab'atu abhurin tekun duniya a ƙaro kwatankwacin su sau bakwai su zama tawada wayancan ana rubutu kalma kaza ta Allah ce kalma kaza ma nafidat kalimatullah da alƙalaman da ruwan tekun da ƙarin bakwai din za su ƙare kalmomin Allah ba su ƙare ba ma nafidat kalimatullah da ka sai annabi ya amfani da wannan rawahu muslim ya ce mata da kin faɗi wannan da kin huta kin je kin yi ɗumamanki kin sha kwakwanki kin yi abin da za ki yi ko ba ka bane wa fi riwayatillah a wata riwaya sai ce me subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida'a nafsi subhanallahi zinata arshi subhanallahi midada kalimati kaji wannan riwaya وفي رواية الترمذي رواية أبو موسى أبو عيسى الترمذي يتي ألا أعلمك كلمات تقولينها ألا أعلمك كلمات تقولينها yace in gaya in koya miki kalmomin da zaki faɗa kaman ta ce eh sai ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi sau biyu subhanallahi adada khalqihi sau uku ko subhanallahi riba a nafsi, subhanallahi riba a nafsi, subhanallahi riba a nafsihi wannan masa uku, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi midada kalimati, subhanallahi midada kalimati, subhanallahi midada kalimati, kowanne sau uku. Kaga kamar waccan riwaya da farkon kenan. هذه الأحاديث شرح نتفي باك دشي نعم ai in annabi ya kayyade abu kulka dora ko waƙafi ka gane in ya sake shi ko ba mai hana ka ƙarawa wani daban ba amma dai in wannan din za ka yi ba a ƙetare na annabi a'a wannan kuma ya danganta ga yadda kake kai ka gane don haka in annabi ya yi taƙayidi to bar shi a ƙayyade in ya yi idilaki ya sake shi bai mar ƙaidi ba to wannan in ka ga dama ka saura abun kai ta yi sai ka gaji ka tashi an gane na'am yadda sigar ta zo ka bi ta haka shi ne daidai yau to sai sharhan wa'annan hadisai هذه الأحاديث من أحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع الذكر مالا أثيمين يتي وإن حديثي سنة دقتكين حديثا دعتكين سو أكوي باب فللا نوعي دقتكين نوعك نذكري كاجف ذكرنا النبي ba wai zikiri irin na neman tsokala na yan ɗariƙa, ka ji mutum yana ta dukan ƙirjinsa, yana zikiri muke ko uban wani zai hana, kai ka taba ga zikiri da Hausa da faɗa-faɗa, kuma ka san ba zikiri yake ba. Wani ya je dukkan zubai ce, kai wai uban wa ya sa ka ne, balle ya hana ka. Daka zikiri na Allah shi ne wa'innan. Waho ma rawatu ummul mu'mini na juwairiyata bintil harisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. shine hadisin da uwar muminai juwairiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta rawaito daga wajen mijinta annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu kharaja min indiha al-fajr ya fita daga wajenta a lokacin sallar asubahi thumma raja ilaiha duhan ya dawo wajenta da hantsi wa hiya tusabbihu wa tuhallilu ya same ta tana subhanallah la ilaha illallah فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه قال بعدها كلمات sai annabi ya mata bayani ce bayan ki ai na faɗi wasu kalmomi tazinu ma ma ma qulti min dhul fajr inda za a auna askeli da nawa da naki tunda asuba kike ni ko na faɗi nawa kaɗan a lokaci kaɗan nawa zai rinjaya thumma rada ilaiha duhan wa hiya na'am أو منذ الصبح قوتين دا أسباعنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثلاث مرات ونن سوءك سبحان الله وبحمده رضاء نفسه ثلاث مرات ونن سوءك سبحان الله وبحمده زينة عرشه ثلاث مرات شما مرة أكو كفى أكو سبحان الله وبحمده رضاء نفسه ثلاث مرات amma subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi amma fadin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi fa ma'anahu annaka tusabbihu Allah azza wa jalla ma'anansa wai kana wa Allah wanda ya buwa ya daukaka tasbihi wa tahmiduhu adada makhluqati kana masa tahmidi iya adadin halittarsa wa makhluqati Allah azza wa jalla la yusiha illa Allah halittar Allah kuwa ba wanda ya san yawansu sai shi, ka duba teku sai ka ga wani abu kaman zare ya kai masallacin nan, yana ta motsi yana ya, kana ganinsa kaman yana sai ka ga ya kamo wani ƙaton kifi, kamar wannan filar ya cinye shi. To ba wanda ya san adadin halittar Allah sai shi, kama ƙala ta'ala, wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa, babu wanda ya san adadin rindina ta Ubangijinka sai shi. وأما سبحان الله وبحمده زينة عرشه أما معنى ونن كلمة سبحان الله وبحمده زينة عرشه وزينة عرشه نوي العرش كوا لا يعلم ثقلها إلا الله سبحانه وتعالى باود يسن نوي العرش سي الله كرسي ما ويسن نوي وسع كرسيه السماوات والأرض Kursiyin wasu malamai suka ce, kaman gun sa ƙafa ne daga jikin gadon al'arshi, to shi ma ya fi sama da ƙasa ga baki ɗayansu, to ya kuma al'arshe, Allahu la ilaha illahu rabbul arshil azim. Allah babu abun bauta sai shi, shi ne Ubangijin al'arshi mai girma. To sai kana tasbihi, kace zinata arshi, nauyin wannan tasbihi kamar nauyin al'arshin Ubangiji. لأن العرش domin al'arshi akbaru makalukati allati na alamuwa, duk wani abin halitta da dai ɗan adam ya sani babu ya kamar al'arshi. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروي يروى عنه أنه قال saboda an rawaito daga annabi annabi yace inna samawati inna samawati sab'i kaji inna ta zo ko ba za ta yi aikin ta ba inna samawati ko ka taba jin samawata ba daɗin faɗa sai ku ta faɗa da si ba waihe inna samawati wannan yana daga cikin jam'u mu'annasin salimi ustaz haka ne ko ibn malik a cikin littafinsa alfiya ya ce wa ma bita wa alifun qad jumi'a yuksaru fil jarri wafin nasbi ma'an, duk abin da ka masa jam'i da ta da alim, kamar samawati, kaga akwai alu, aluja ji bahaushe, kai kullum kana sama kamar aluja, malam bahaushe ke. Kasa akwai in kuna tare da jama'a za ga wani wayo ne, kullum shi ne ya fara samu, sai bahaushe ya ce, kai kamar aluja, kullum kai ne a sama. To kaga aka ce samawati ga kuma taɗin, wa ma bita wa alifin ƙarjumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'an. In kana so kamar jarra kisira ne, in kana neman fata kisira ne, kaga ce inna samawati, karka ce ai inna tansabu, a nan ba ta tasiri. In kai sai ka kwafsa, da ka sai ce, inna samawati sab'i lalle samman nan guda bakwai inji annabi wal ardina sab'i da ƙasa guda bakwai fil kursi da zaka tara saman bakwai da ƙasan bakwai ka jefa su a cikin kursi ka hilkatin ulqiyat fi falatin min al ard kaman ka samu zobe ne ka je ka filin sahara kaman a Nijar ka bar a Darbisanan zaka tafi Agadas ka jefa shi a ciki, ina ruwan fili da zobe, kamar ba sa komi ba, to haka in ka tattara saman bakwai da ƙasan bakwai, ka watsa su cikin al'arshi, in ji annabi, sallallahu Alaihi wasallam. Wa inna fadl al'arshi alal kursi, ita kuma al'arshi yadda tafi kursiyu, ka fadlil falati ala hadhihi hilka, kamar yadda filin jeji wadda yake sahara ya fi zobe, to haka al'arshi ita kuma tafi kursi. To, annabi ce nauyin kursi. Idan fahuwa makhalukun azim, malaita lalle kuwa, al'arshi abin halitta ne mai girma, la alamu ƙadarhu illallah, ba wanda ya san girman alƙadarin al'arshi illallahu azza wa jalla, sai Allah wadda ya buwaya ya kuma ɗaukaka. wa amma subhanallahi wa bihamdihi riba nafsi amma an ka faɗi wannan kalma subhanallahi wa bihamdihi riba nafsi menene ma'anansa fa yani annaka tusabbihu allaha abin da yake nufi kai kana wa Allah tasbihi wa tahmiduhu kana kuma ainihin wato gode masa hamdan irin godiya yarda bihi Allahu azza wa jal wadda Allah ya yarda da ita wa ayi hamdin yarda Allah yarda bihi Allah wani irin yabo ne Allah zai yarda da shi illa wa huwa afdalul hamdi wa akmaluhu sai irin godiyar da take mafificiya kuma mafi cika daka kun ga annabi dama ya ce uditu jawami alkalimi annabi Allah ya bashi kalma daya in yayi sai kai littafi akanta kalma daya in yayi ta ƙunshi ma'anoni masu yawa. Wamma subhanallahi wa bihamdihi midada kalimati amma an kace subhanallahi wa bihamdihi midada kalimati wal midadu ma yuktabu bihi shay tawada abin da ake rubuta abu da shi shine midad bismillah Na'am wa kalimatullahi ta'ala la yuqarinu biha shay kalmomin Allah kuwa ba a rubanya su da wani abu da ya daidai da su ba zai yiwu ba qala Allah ta'ala Allah madaukaki Allah madaukaki yace walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun ya zo da ita ai gaskiya guda ɗaya ce inda ka kaddara law harfu limtina lil imtina imtina'ul jawabi limtina'i sharti inda duk abin da yake ban ƙasa na bishiyoyi alƙaluma ne, walbaharu ya mudduhu min badi sabatu abhurin, duk tekun duniya bayansu a daɗo musu wasu teku guda bakwai, ma na fidat kalimatullah, da kalmomin Allah ba su ƙare ba, da tekunan nan da bishiyoyin duk za su ƙare. Inna Allah azizun hakim, lalle Allah mabuwayi ne mai hikima. وقال تعالى الله يتي ولو أن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله يتي النبي قل فدامس لو كان البحر مدادا لكلمات ربي inda teku zai zama tawada don rubuta kalmomin Ubangiji. Lanafidal baharu wallahi da teku ya ƙare, kabla an tamfa da kalimatu rabbi tun gabanin kalmomin Ubangiji nasu ƙare. Walau ji ina bi mislihi madada, ko da za a zo da kwatankwacin wanda ya ƙare, ya ƙare ɗin, ai ƙare, shi ma zai ƙare. Fa kalimatu Allah ta'ala na la nihayata laha. Kalmomin Allah maɗaukaki ba su da ƙarshe. Fal muhim Malam Uthaymin Allah ji kansa da rahama, ya ce, Abu dai muhimmi annahu yambagi lana ya dace gare mu annu hafiza ala haza zikir, mu kiyaye irin wannan zikiri ɗin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi thalatha marratin kafa uku. Subhanallah wa bihamdihi riba a nafse thalatha marratin wannan ma sau uku. Subhanallah wa bihamdihi zinata arshihi thalatha marratin. Subhanallah wa bihamdihi midada kalimati thalatha marratin shi ma sau uku fa yakunu aljami'u thnatai ashara marra in ka hada duka sai ya zama kayi kafa goma sha biyu kaga za sauki وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر حديثي دقى أبو موسى الأشعري صحابي النبي مريم wanda yake gwani ne a karatun Alƙur'ani, in yana karatu annabi lallaɓowa yake shiru yana jinsa. Wata ran annabi ce, Ina ma ka san ina nan a ɓoye a bayan gidanka ina jin kana karatu, ya ce, Ai, da na san kana nan annabi da na ƙara daɗin karatu. Wannan shi ne Abu Musa al'ashari. To, ya ji daga annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره misalin wanda yake zikiri yana ambaton ubangijinsa da wanda baya zikiri na ambaton ubangijinsa masalul hayyi wal mayyit kaman mai rai ne da matacce kaga matacce ai bai da amfani ko mai rai shi yake da amfani to mai zikiri shine rayayye ala bi zikrillahi tadma'innul qulub رواه البخاري ورواه مسلم فقال إمام مسلم يا رويت وانا حديث يتي مثل البيت الذي يذكر الله فيه misalin gidan da ake ambaton Allah a gidan ana sallan nafila ana karatun alkur'ani ana irin wa'annan tasbihai da suka zo ingantattu daga annabi wal baitul ladhi la yuzkaru Allah fihi da gidan da ba a ambaton Allah a cikinsa matsalul hayi wal mayyiti misalin rayayye ne da matacce gidan da ake raya shi da zikiri shine rayayyen gida gidan da ba a zikiri an kashe shi ba kuɗi ne yake raya gobe ambaton Allah وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo hadisi daga Imam Abu Huraira Allah madaukaki ya ƙara ya dagare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa ana inda banni abdi bi lalle ni ina nan inda wato bawana ya ambace ni ina nan a tare da shi duk inda bawa yake ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to lalle Allah yana tare da shi. Inda wato, ana inda zanni abdibi, inda bawa yake zaton Ubangijinsa, to Allah yana gurin. Wa ana ma'ahu ina tare da shi iza zakarani in yana ambatona. Fa in zakarani fi nafsi, zakartuhu fi nafsi. In mutum ya ambaci Allah a ransa, Allah sai ya ambace shi a ransa. Wa in zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairun minhu. In mutum ya ambace ni cikin jama'a, ji Allah, hadisul Qudsi ne wannan, ni zan ambace shi cikin jama'ar da ya fi, suka fi tasa jama'ar da ya ambace ni alheri, muttafaqun alaihi. An gane wannan ko? Wa anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, shi ma riwayar Abu Huraira ne, ya ce, Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Sabakal mufarriduna, kalu wa mal mufarriduna ya Rasulallah, kala azzakirun Allah kathira wa zakiratu. Annabi ya ce, Almufarriduna, wato mutane da suke irinsu kaɗan ne su ne farda, kaɗan daga cikin mutane, sabaka sun yi rigaye. sun tsere, aka ce, su waye wayannan masu tsira, sai ce, azzakiruna Allah kathira masu ambaton Allah, ambato mai yawa daga cikin mazaje, wazzakiratu da kuma mata masu yawan ambaton Allah, rawahu Muslim. Kaga babu bambanci tsakanin mace da miji da namiji a wajen ambaton Allah ko, innal muslimina wal muslimati. a ƙarshen wannan ayar Allah ce wa zakirina Allah kathira wa zakirati a'adda Allah lahum magfiratan wa ajran azima kun ga nan Allah ya bambanta amma Allah da kansa akwai gurare da ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ko maza su ne tsayayyu akan mata nasara kuma a demokradiyance ya ce akwai yancin mace da ita da namiji ɗaya yanzu sun jeho iskancin cikin musulmai. Yanzu a ƙasar musulmi mai kashi tamanin daga ɗari Tunusiya. Mufti na ƙasar ya ba da fatawar rabon gado da na mace da namiji ɗaya. Ko ba ku ji ba yau? Kun ga so ake fata shi duniyan nan yanzu. Ƙura'ani wai malami ya baddala ba malamin Allah ba ne. Wai in kai rabo lizzakar mitul hazil usayni da Allah faɗa ka cuci mace kuma ƙungiyoyin mata suna nan suna ta taratsi suna ta diri wai an sama musu yanci shugaban ƙasan ya yarda amma na ji shekul azhar bai bar shi ba raddi daga ciki har waje babu sassauci. A musanya maganar Allah da sunan musulunci, wannan shakiyanci Allah karka nuna mana shi. Shi yasa mai bakan damiya ya ce, Ku shirya za su ɓashe ku, ku shirya za su ɓashe ku, kaga irin ɓatan ke. Allah kiyaye mu. To, sharhan wa'in hadisai Mala ya ce, Hazihi a hadisun fi fadar zikirin lahi azza wa jal. Wa'in ma hadisai sun zo ne suna ambaton falalan wato zikiri na Allah maɗaukaki. amma hadithul awwal amma hadisin farko faqad qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cikin sa annabi ya ce mathalul ladhi yadhkurullaha wal ladhi la yadhkurullaha kamathalil hayy wal mayyit misalin mai ambaton Allah mai zikiri da wanda baya zikiri bai tunawa da Allah a zuci baya faɗan Allah a harcensa kaman rayayye ne da mai matacce wa zalika li'anna allazi yadhkuru Allah ta'ala wannan ko saboda shi wanda yake ambaton Allah madaukaki kad ahya Allahu qalbahu bi dhikrihi Allah ya raya zuciyarsa da ambatansa wa sharaha lahu sadarahu ya buɗe masa ƙirjinsa zuciyar za ta karɓi dokokin Allah. Fakana kalhayyi sai zan kamar rayayye, wa amma la yadhkurullah amma wanda baya ambaton Allah fa innahu la yadma inna qalbuhu zuciyar wanda baya ambaton Allah ba ta nutsuwa ala bi dhikrillah tadma innul qulub da ambaton Allah zuciya take nutsuwa shi yasa zikiri in ba na Allah ba ne, ko kayi baya da amfani. Shi yasa shehin ɗariƙa a littafinsu jawahirul ma'ani, ya kira muridinsa mai suna sabo, ya ce, Aman ya saba, ya ce, Ya kai sabo, bari ka ji wasu baitoci ya ce, Ma in zakartuka, ya Allahumma yal'anuni sirri wa jahari wa fikiri inda zikiraka. Ya ce, Idan yana zikiri inna Allah ne, zuciyarsa sai ta dinga tsine masa shi ne sirrinsa, ma in zakartuka ya Allahumma yal'anuni sirri wa jahari wa fikiri inda zikiraka, kaje da suke karantawa. Sirri zuciyata wa jahari da bayyane na sai su dinga tsine mun inda zikira ka yayin da nake tunawa da kai. Daka shi kan zaye kokonto ce an yi kuma musulmai ne? Allah kiyaye mu. Wanda kake faɗa kana cewa ana kafirta kafirai an musulmi ko? Wanda kake ta kokuwa sai an yi sallah da su, da da'awar sunnar kama watakila. Allah kiyashe mu. don haka sai ya ce, Da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa, wal iyazu billah Allah ya tsare mu, wala yan sharahu sadarhu lil Islam, duk wadda baya tunawa da Allah, to zuciyarsa ba za ta karɓi dokokin musulunci ba. Fahuwa ka masalil mayyiti, kaga shi kamar matacce ne, wa haza masalul yambagi lil insani, Mala ya ce wannan misali ne da ya dace ga mutum. an ya'tabira bihi ya lura da shi wa an ya'lama annahu kullama ghafala an zikrillahi azza wa jal ya sani cewa duk lokacin da ya rabkana baya tunawa da Allah a zuciyarsa baya ambaton Allah a harcensa fa innahu yaqasu qalbuhu zuciyarsa bushewa za ta yi wa rubbama ya mutu qalbu kai zuciyar ma ta iya mutuwa wal iyadu billah Allah ya kiyashe mu wa ammal hadithan al-akharan amma hadisan nan guda biyu fa fa fihi ma aidan dalilun ala fadilati dhikr suma dai falalar zikirin suke gwada mana wa huwa anna al-insana idza zakara Allah azza wa jalla fi nafsihi zakarahu Allah fi nafsihi cikin su idan mutum ya ambaci Allah a zuciyarsa ya tuna da Allah ba shi yasa ma akwai cikin hadisi annabi ya ce mutum bakwai Allah zai inuwantar da su cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar ta al'arshi daga ciki akwai rajulun zakarallaha khaliyan fafabat aina mutum a gefe yana can wani guri daban ya tuna da azabar Allah sai da ya hawaye wannan da gaske yana tsoron Allah don haka Allah ya yafe shi zai sa shi a ƙarƙashin inuwan al'arshi. Kun ga zikiri ana yi da zuciya kuma shine ma mafifici mai risala ya ce mafificin zikiri zikirullahi inda inda amrihi wa nahyi ka tuna da Allah gun da ya bada umarni me Allah ya ce anan sai kai gun da ya hana Allah ya hana sai ka hano ba zikirin da ya kai wannan an gane eh na'am wa in zakarahu fi mala'in zakarahu Allah fi mala'in khairun minhu in mutun ya ambaci Allah cikin jama'a Allah zai ambace shi cikin jama'an da yafi wa'annan nasan da ya ambaci Allah alheri yani idza zakarta rabbaka fi nafsik in ka ambaci ubangijinka a ranka imma an tandika bi lisanika sirran ko kai furici da harcenka asirce wala yusmi'uka ahadun ba wani mai jinka aw tazkurallaha fi qalbik ko ka ambaci Allah zuciyarka ka ji da harcen ma ba mai ji ko ka yi ambatun Allah a zuci fa inna Allah ta'ala yadhkuruka fi nafsi Allah zai ambace ka a ransa wa in zakarta fi mala'in in ka ambace shi cikin jama'a ai inda jama'a shine mala'in a wajen jama'a fa inna Allah ta'ala yadhkuruka fi mala'in khairun minhu Allah kai ma zai ambace ka a cikin jama'ar da tafi alheri akan waccan taka alaikum assalam zai yi bayani gaba kaɗan an gane aifil malai minal mala'ika jama'ar da Allah zai ambaci mutum shine cikin mala'iku ka san ku mala'iku sun fi tarkacen mutane ko la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su taɓa yin sako ba mala'iku haka Allah ya halitta su kuma suna ta bin abin da Allah ya umarce su yaf'aluna bi sigatil mudari bi ma'ana al'amru yatajaddad ba sa katse bautar ubangiji na'am yadhkuruka indahum Allah sai ambace ka wajen mala'iku wa yu'li dhikruka wa yusni alayka jalla wa ala ambatonka sai ya daukaka Allah ya watsa sunanka cikin mala'ikunsa kuma ya yabe ka a wajensu saboda ka yabe shi ko a ranka ko a harcenka ko a cikin jama'a fa fi hadha dalilun ala fadilati dhikr cikin wannan akwai dalili da yake nuni akan falal zikiri wannan insana idza zakara Allah inda mala'in dan adam in ya ambaci Allah a wajen jama'a kana hadha afdal shine abu da yafi mimma idza zakara fi nafsihi akan ya ambaci Allah a ransa illa an ya khafa al-insanu ala nafsihi riya sai in mutum yana jin tsoron riya in yayi a cikin mutane yana tsoron riya to yayi a ransa amma in ba riya bane kai ambaton Allah a cikin mutane ya fi kai a ranka, yanzu ka gane kai mai tambaya? Na'am, ba in kafar riya a fala ya jaharu, in ku ka ji tsoron riya, kar ka bayyana zikirin. Walakin la yakunu fi kalbihi wasawisun, sai dai ba a so a samu wasu wasi da kokwanto a cikin zuciyar ɗan adam. A abin da ake so, nutsuwa bayan ya kula mutum yana wasu ya ce me idza zakartu Allah jaran fa hadha riya'u kai da kanka fa kace inna ambaci Allah a fili na yi riya kar kai wannan wala azkuru Allah dan haka ba zan ambaci Allah ba falyada hadhihi alwasawisa mutum ya bar wannan irin wasu wa yadhkuru Allah ta'ala inda nasi ya ambaci Allah madaukaki inda nasi a wajen mutane wa fi nafsi ya ambaci Allah a ransa hatta yazkurahu Allahu azza wa jalla kama zakara rabbu har Allah din ya ambace shi irin yadda yi in kai a jama'a zai ambace ka cikin jama'a da ta fita ka ai kaga ba za ka bar wannan gara basar ba ko wamma hadithu abi hurairata as-salis amma hadisin imam abu huraira hadisi na uku nan وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال a cikinsa annabi ya ce sabaqal mufarriduna ɗaiɗaikun mutane sai rigaya sun tsere kalu wa mal mufarridun aka ce su waye ɗaiɗaikun nan qala azzakiruna allaha kathira wadh-dhakiratu annabi ya ce masu ambaton Allah ambato mai yawa maza da masu ambaton Allah ambato mai yawa mata fa hadha dalilun ala anna adh-dhakirina Allah kathira lahum sabaqun ala ghairi wannan dalili ne da yake gwada mana lalle masu ambaton Allah ambato mai yawa sun tserewa wayanda ba su ba la'annahum amilu akthara min ghairihim dan sun yi aikin da yafi waninsu fa kanu asbaqa ila alkhairi sai suka yi rigaye zuwa ga alheri wallahu almuwaffiq Allah shi an mai datarwa Allah ya datar da mu akan wannan zamu takaita in Allah madaukaki ya kai mu sati na gaba zamu tashi daidai kan hadisi na 1445 ana wa littafin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله mhm واذكر ربك mhm تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال wala takun min al-ghafilin me kake tambaya babu tuka irin wannan ne ka ambaci ubangiji a ranka misali ka tuno Allah ya hana kaza ko ka tuna Allah ya ce kaza kai zikiri kai ka ambaci ka ce subhanallah a ranka Allah ya san zuciyarka walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kaga ai da yazo fadan yadda siga take واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة كان mai kaskan da kai kana mai tsoron azaba ko wa kufiya a wata aya ka boye wa dunal jahri min alqawli ba tare da ka bayyana fadin ba sai ce kar ka zan daga cikin rabkananu sune wadda ba sa ambaton Allah babu tanakuri tsakanin wannan ayar da hadisan da muka ji Allah ya dace da mu bara'u bara'u akwai sahabi bara'u bin azib ka gane ba na bara'a waccan kalmar bane ka gane yawa na'am sosai kuwa in ka je Saudiya ko direban taksi ya dauke ka kuna tafiya sai ka ji la ilaha illallah ko ka ji subhanallah sai makka wannan kai ba ɗan keke na bai ya sama kiɗa ko? Allah kiyaye. Eh, kaman DJ, Allah kiyaye. Kai an faɗi tambayar gabo? Ya to Allah shirye da mu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك